assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina azumi na fa manta na ci abinci sai na gaya wa ƙawata sai ta ce min da na sani da ban faɗa ba tunda na riga na faɗa azumi kan ya kari wannan ƙawata ke akwai jahilci kuwa dan mutum yana azumi ya manta ya ci abinci ko ya sha abin sha ba komai a gare shi ya ɗora ya ci gaba da azuminsa kawai wanzu Allah ya faɗa hadisin Bukhari da Muslim man nasiya fa akala aw shariba wanda ya manta ya ci ko ya sha falyutimma sawmahu ya ci gaba da azuminsa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi da haka da zaki manta ki ci abinci ko ki sha abin sha to kawai ki ci gaba da azumin ki Allah ne ya ciyar da ki ya shayar da ki babu wata matsala kuma dan kin fada wani ba komai amma abin mamaki yanzu a wannan azumi yau muna shida ga watan azumi bakwai ma yanzu a ce wai mutum ya manta ya ci abinci wannan ku anya ba ba shedanci bane ba yanzu a da rana a yanzu mutum ya manta ya je ci abinci to amma dai in dai mantuwa ne ba komai Allah sa kun gane kuma dan kin gaya kawaye ba komai wannan tace assalamu alaikum babanmu ne ya musuluntar da mamanmu to babban magana kenan babanmu ya musuluntar da mamanmu ya aure ta da ya rasu kawai sai ta koma kirista to malam yanzu in ta mutu muna da gadonta Allah ji gan iyayenka amin hai Allahu akbar na tausaya miki mahaifinsu ya musuluntar da mahaifiyarsu ya aure ta aka haife su bayan uban ya mutu sai ta koma yanzu kin ga tana nufin yanzu mahaifiyarta ta zama kirista kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya dawo da ita Allah ya dawo da ita idan ta mutu akwai maganganu guda biyu na malamai akwai wanda suka kawo nasi cewa la yarisul muslimul kafir wal kafir muslim musulmi baya gadan kafiri musulmi in kafiri dan uwansa ya mutu in dai kafiri ne mijinki kafiri Allah kiyaye ya mutu ba za ki ci gado ba matarka kafira ta mutu ba ka ci gado ba haka kafiri bai isa gaji musulmi ba kaman wani kafiri ne da uban kuma musulmi aka zo ana raba gadon uban miliyan dubu wannan yaron sai dai a kore shi tun da kai ba musulmi ba ne ubanka musulmi ne to kafiri arne bai isa ya ci gadon musulmi ba kenan kowa baya cin gadon kowa an gane wannan idan kina da uba ko dan uwa ko miji ko na dangi in dai ba musulmi bane in ya mutu duk dukiyar da ya tara ba za ki gada ba a wannan fatawar haka kuma ke ma duk dukiyar da kika bari in ke musulma ne to wani ba zai gaje ki ba in dai kafiri ne to fatawa ta biyu wanda ita ce tafi inganci malamai suka ce eh lalle kafiri bai isa ya gaji musulmi ba amma musulmi zai iya gadar kafiri saboda shi al-islam shine sama an gane ko wala yu'la alai shine yake a'ala musulunci shine a sama ba abin da yake fin musulunci don haka a bisa wannan fatawa ta biyu idan mamanki ta mutu zaki ci gadon mamanki ko da ba musulma bane a bisa wannan fatawa da yawa malamai sun bada fatawar haka tunda musulunci ai shi ke sama da kafirci da haka musulunci zai iya gadar kafircin amma kafirci ne bai isa gaji musulunci ba idan kuma danginta suka hana ki ko suka hana suka kwace shikenan sai ku hakura kai wannan harka wannan harka tana da wahalar sha'ani Allah ya sauki Allah sa ke ma kake koma dan dan kudin ta naji tunda kika tambayi gado ina jin tana da kudi ne zuwa ga malam to Allah karawa malam lafiya da nisan kwana malam tambaya na anan shine ina tare da mijina mun kai kusan wata ko fiye da haka alakar aure bata hada mu ba da shi kuma muna zaune lafiya to malam sai na ji an ce wai duk matar da suka kai wata guda alakar aure ba ta hada su ba wai aure ya mutu a wannan ba haka ba ne ta ce malam kamun karin bayani allah sa mu ga annabi amin allah sa mu sha ruwa lafiya wannan magana ba haka ba ne zai iya yawa bayi da lafiya ne kuma bai gaya miki ba zai iya yawa wani laifi kika masa yake ladabtar da ke ke kuma da yake ba wayo baki gane ba baki je kika nemi sulhu ba zai iya yiwa yau da gobe ce bacin rai damuwa talauci mushkilar rayuwa rashin kwanciyar hankali ya ga bai da sha'awa duk yana iya faruwa watakila wani magani yake sha aka ce masa ya nisanci matarsa zuwa lokaci kaza akwai uzurori da yawa shawara ta ki je ki same shi in kin koma ki ce me ya faru ne ba lafiya nayi laifi ne akwai uzuri ne zai miki bayani aurenki yana nan aurenki bai mutu ba inda miji zai shekara biyar shida bakwai takwas ya kaurace wa matarsa a shimfiɗa aurensu yana nan daram daƙam tunda bai rubuta takarda ya ce ya sake ta ba wallahu alam wannan ta ce assalamu alaikum malam da fatan ka tashi lafiya Allah ya raba ka da sharrin makiya amin Allah ya baka abin da kake so amin duniya da lahira Allah ka bamu lafiya da za mu bauta maka ka bamu lafiya da za mu samu kusanci gare ka ka yi mana taimako na gode da wannan addu'a malam to wannan tambayar ta sai na yi bincike ba zan faɗe ta ba sai na gata na zan ɗan bincika insha Allah ki bi ni ba shi ga takardar nan na aji malam barka da safiya da fatan ka tashi lafiya na'am da fatan ka tashi lafiya Allah ya yi wa rayuwarka albarka Allah ya kare ka da sharrin karfe da na mutane malam dan Allah ka taya mu da addu'a kanwata shekaranta talatin babu aure to ka lalle wannan ta zaunu talatin ba aure sai an zo tambaya sai abin ya watse duk wanda ya zo ba zai sake dawowa ba don Allah malam a saka ta a addu'a Allah ya kawo mata nagari da sauran matan al'ummar musulmi na barka lafiya sharuwa lafiya ya Allah duk matan da suke da wannan larurar Allah ka aurar da su Allah Allah ka kawo musu mutanen arziki da za su aure su wannan matsala ta zaman 'yan mata a mace hatta zama anusa ta kai ta girma ba ta aure ba wannan fa matsala ce da tana faruwa yanzu da yawa amma akwai sababbai yarinya ta kai munzalin aure ana neman mai auren babu ko kuma ya zo ya ta tafiya ku ji dalilan da suke kawo haka na farko dai akwai abin da yake kaddara ne ba yanda zamu yi da shi Allah ne bai kawo lokaci ba sai a ci gaba da hakuri a ci gaba da jira abinda muka sani duk shekarun ki duk dadewan ki in Allah ya so yadda ina miki albishir zaki aure kuma ina fatan Allah ya yi miki wannan bakin ciki kuma ina so na gaya muku ku taya ƴan uwanku da suke cikin wannan yanayi jaje wallahi in mace ta kai girman aure shekarun aure ba ta yi ba tana shiga cikin damuwa da takura iyayenta a dame danginta a dame ita a dame abin ba daɗi wallahi ya Allah ya Allah ya Allah muna roƙonka kada ka jarabi ‘ya'yanmu da danginmu da faɗawa cikin wannan yanayi na lokacin aure ya yi aure ya gagara ya Allah karka jarabe mu da wannan daga cikin sababbai na ɗaya na gaya muku akwai ƙaddara ta ubangiji bayan da za mu yi Allah ne yake ƙaddarawa sai a jira wannan in ba ciwo ba kaza abu na biyu akwai ciwo larura larura shine musamman kamar sihiri sammu idan Allah ya jarabu mace wani ya mata sammu ko wata ta mata sammu ko suka mata jifa tsafi sihiri wani ma karar zai gaya miki sai ce ki auren mu gani wataƙila wani saurayi ne ya zo kika kore shi ya kai ki gidan boka Allah ya sa ki fi ƙarfinsa to ana yi wa mutum sammu a hana shi aure duk wanda ya zo sai ya tsorita wani ya ce wallahi ina son ta amma malam da zarar zan je gidansu sai gaba na ya rinka faduwa amma za mu yi ta waya amma in dai zan je gidansu ko da an zo magana aure wallahi sai gaba na ya ta faduwa sai in ta tsorita ya ce na kasa wani ya ce idan na zo wajenta malam sai in ji tana wari warin kyankyaso take ta yi wanka ta sa turare ta yi kwalliya ya ce wallahi wani lokacin in ta kalle ni sai in ga kama wani aljani ne yake kallo na fuskar sai ta furtike sai ta canja sai in rinka tsorata shi yasa ba na iya zuwa wannan an manta sammu ne sihiri ne aljanu ne wani ya ce muna zaman lafiya da na mata waya sai dai faɗa in zaman lafiya ne ke so to in daina mata magana wai kuma a haka ake soyayya ita faɗa ce su ta faɗa wata kuma ita take koran samarin duk wanda ya zo ta kore shi ita ma bata san tana korarsa ba yanayi ne aka sa mata ko ta gaya mai bakar magana wata da kanta ta rubuta text message ta ce karka sake zuwa gidanmu mutumin banza amma daga baya da aka tambaye ta ce wallahi bata san ta yi ba aljani ne yasa ta ta rubuta mashi da haka wasu matan larura ne ko dai aljani ko sammu da ka ku nemi malamai na sunna da suke da ilimi na rukiya da magani na musulunci su ba ku magani na karya sihiri insha Allah na zo da addu'o'in na bayar kamar yadda wasu mata sun zo sun same ni a je nan bakaci wajen muktari sautin sunna akwai ayoyin da addu'o'in da muka yi don wannan abin da wanda muka karanta da wanda muka rubuta a je a same shi ko a sa a waya ko ya baku abu ya takarda ku photocopy a je a yi ta saurara a ji inda a neman karin bayani sai a yi magana to akwai kuma wanda aljani ne yake aurenta duk wacce aljani ya aure ta zai wahala ta yi aure wannan ba sihiri ba ne wannan sihiri wani ya maka ko ya turo ma aljani ko kuma ba aljani to wannan kuma aljanin ne yake aurenta ashe aljani yana iya auren mace eh kamar yadda namiji yake zuwa ya keɓanta da mace aljani jinnul ashiq ake ce da shi yakan zo ya makale wa mace kawai sai dai ta ga namiji yana saduwa da ita ba ta san shi ba akwai wata ɗaliba da ta shiga cikin wannan yanayi ta ce wallahi malam da ramadan sai zo karya mun azumi tana kwanciya baccin rana wallahi za ta gaishe akwai wacce ta ce wallahi malam a fili in mai gidana ya tafi kasuwa kawai sai na ganshi ya ɗauki rigar mai gidana ta bacci ya saka da ƙarfin Allah yake danne ne ya buƙatar sa da ni ta ce kuma ne ta ihu ya shaƙe min makogoro ba za a ji ihu na ba wannan duk yana samun mata wannan aljani ne ya aure ta to wanda aljani ya aure ta to baya barin wani mutum ya aure ta amma da yawa daga cikin mata ba sa gane cewa aljani ya aure su duk yarinyar da ko duk bazawarar da take yawan mafarkin namiji yana saduwa da ita to wannan aljani ne ya aure ki idan kina da miji to zai cire miki sha'awar mijin sai ya sa miki sha'awar kanshi sai ki ga mace ta kaurace wa mijinta wata da watanni yana ta faɗa bai sani ba ashe aljani ne ya aure ta shi yake zuwa ya biya mata bukatar ta ta ya mace matan aure ma suna gamuwa da jinnul ashik ake ce da shi haka yarinya budurwa yana iya shiga jikinta kamar yarinyar take sakaci tana barin kanta a waje ba ta rufe gashinta ko tana sa ƙananan kaya wala Allah a gida ba ta yi aure ba tana bayyana tsiraici ko tana fita aljani yana iya ganin mace sha'awarta kamar yadda namiji yake iya ganin ke sha'awarki yanzu in kika cire gashin ki kika kwalliya kika gyara gashi namiji yana iya gani ya sha'awa to aljanin gidan kuma ko aljanin unguwar ku shi ma zai iya ganin ke sha'awa ki sai gub ya shiga jikinki yana shiga jikinki sai ta gada miki ciwuka zazzabi mummunan mafarki yau kin tashi sama gobe kina makabarta jibi kin tafi kwata yau kina mashakil kazira la tu'addu wa la tusa to shine sai kaga yarinya budurwa ta girma ta zama katuwa ta yi shekaru aure ya gagara da mutum ya zo neman ta wannan aljanin sai kore shi ciwo ne wallahi bai da daɗi da haka wannan shine sababin ina so ku binciki wannan 'ya'yan wannan yarinyar da ta kai shekara talatin tana da wannan larurar a bincike ta ajimi yake samun ta in ya so sai a karɓi addu'o'in a fara gwadawa insha Allah akwai ruwa da ake na addu'a a kawo sai na yi mata addu'a insha Allah in kuma na sihiri ne sai a nemo ganyen magarya guda bakwai da yawa da yawa da yawa a nika a nika sai a zo a yi mata karatu tana wanka da ruwa Allah zai kore shi insha Allah amma babban magani yawan karanta suratul baqara yawan karanta suratul baqara to ga wasu can an taba su kenan malam muna neman alfarma a taya mu addu'a a ina fama da yawan ya isa ya isa kai ku zauna ke to abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa a'a ai na san halin ku yanzu tun da ɗaya ya tashi yanzu za a samu biyar su tashi a nan gurin ku tafi gida sai gobe kawai gobe gobe alamis ko gobe ba karatu sai ranar juma'a insha Allah gobe alamis ba karatu sai ranar juma'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik